أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص دوة رمضان هجرة من تنصير من زرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة ومدينة شكرا تدبو إلى دريه إلى أربعين دبير وندي دي دي دا شا takwas ga watan uku miladiya haihuwar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta 100 cif a cikin surutu tauba kuma bayani duka ya ƙari ne ƙarƙashin wannan aya a yau ma za mu sake kumawa a wannan ayar mu dan karasa bayanan da kamata mu karasa bargwadon abin da lokaci ya bamu daga nan kuma sai mu dora insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance hukumunmu da mu duku gaba daya malam Allah ce wasabiqun al-awwalun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم
na'am to kamar yadda muka sani yan uwa akwai alkawali da muka yi cewa muna dan tabowa game da sha'anin hukumce hukumce na zakka wani lokacin muna dan yin bayanai game da abin da ya shafi zakka musamman alqadaya almu'asira ko ba haka ba to a yau za mu tashi akan wani wata mas'ala زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار للتاجرة يا أكي كتر ذكاة تدبوبين دا أكا نكيسو matsayin kayan kasuwanci tare da su da abin da suke fitarwa shin waɗannan dabbobin ya za a yi musu kinda musu zakka ya ce kal albani wa nahawiha kun san yanzu a turai za ku siya akwai dabbobin da su kamfani ne suke yi ma aiki ma'ana dabbobi ne da kamfani ana amfani da nono su sarrafa shi ko madara da suke fitarwa a yi amfani da kuma kashinsu a yi wani sarrafa shi a yi wani abu to shi su waɗannan dabbobi waɗannan dabbobin ya za mu yi da su za mu ɗauke su ne mu fitar musu da zakka irin ta dabbobi ko ko a tun da sun zan kaya ne na kasuwanci za a fitar musu zakka irin ta kaya na kasuwanci aga matsala ce wanda yanzu a wannan zamani ne muke da su saboda yanzu ne irin waɗannan abubuwan suka abin nan almuhimmu dai malamai sun yi maganganu akan wannan ina fata an fahimci shi ne cewa suka ce dabbobi akwai waɗanda a dajin su ne ake fitar musu da zakka ma'ana idan mutum yana da dabbobi ba na kamfani ba na kiyu an gane ko waɗanda ake kiyo da su me ake musu ya ake fitar musu da zakka ai su zaka su ake fitar ma zakka alghanamu sa'iba ko ba ka nan bane kuma bai nan so ya zo to amma duk da yake su abin da akwai mazhaba ta al-ahnaf waɗanda suna ganin dabbobi ko a gida suke ko da ba a hannun makiyayi suke ba ana fitar musu zakka dan su ba su yi aiki da mafhumus sifa ba ban sani ko mun fahimta ba an gane ko to abu na biyu dabbobin da suke ana amfani da su ne don kasuwanci su ne muke magana kansu shin akwai zakka a kansu ko babu waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa su waɗannan dabbobin za a fitar musu da zakka tare da abinda suke ba suke haifarwa ma'ana yanzu idan sun kai su 40 to zakkan dabba 40 za a fitar to sai dai abin da suke fitarwa misali nono wanda ake sayarwa shi ma a wannan lokacin za a fitar musa da zakka idan an tara kudadensa a hada su gaba daya ko ko ya za a yi ina fata an fahimci waɗansu daga cikin malamai suka cewa su dabbobin za a fitar musu da zakkar su daban kenan idan awaki ne za a fitar da zakka ta awaki abinda suka kawo na kudade kuma shi kuma sai a fitar da shi a fitar masa da zakka idan ta kudade sai a rarraba kenan at tuzakkal hayawanatul muntaja zakatu sa'ima wa tuzakka ghallatuha zakatu tijara abinda suka kawo na kudi shi ko sai a fitar mishi tashi zakka da mata ina fata an fahimci waɗansu kuma suka ce a'a alƙawul thalith tuzakka al-ghallatu zakatul nuqud yadda ake fitar da zakka ta kudi haka za a fitar da zakka ta ni ta abin da sun ka kawo to idan muka duba dai ko waɗanne malamai sun yi ƙoƙarin kawo wa nasu hujjoji da kuma dalilai amma menene dalilin da yasa aka yi sabani sun da yana daga cikin abin da ke sawar da yawan mutane suna bacewa ko suna suka zuwa ga malamai saboda karancin ilimin su idan aka yi sabani musamman me dalilin da yasa malamai suka yi sabani suka ya ce to ai malaman da suke batar da mutane yaushe waɗanda suka ƙara rayuwar su wajen addini hidima suka yafe jin daɗin da mutane suke ji a duniya kuma ka dawo kana zargin su malami tun a rayuwarsa wani tun yana wato saurayi da ya fara neman ilimi har Allah ya bashi ilimin da zai karantarwa har ya mutu ya koma ga Allah abin da yake ba a hidima addini ke da za a yi ka nuna baka fi shi sanin addini kai an ka ce malamai sun yi sabani akwai dalilai asbabu ikhtilafil fuqaha asbabu ikhtilafil muhaddithin asbabu ikhtilafil mufassirin duk ya kamata a karantar da al'ummar su an gane ko kai kai kai duniya ka ta sha maka su ko tun tashin su wannan abin ya sha musu haka ya kamata mu mutunta juna malamai suka ce dalilin sabani akan wannan ijtima'u akthar min wasfin fil mal al murad zakatu saboda sifa fiye da dai sun hadu cikin dukiyar da ake son a fitar ma zakka wa hiya wasfu sawmi fil an'ami wa wasfu tijarati fil ghalla kaga da dabbobi ne waɗanda ake kiyo ko kuma ce a'a a wajen ba hanafiya dabbobi ne ko a gida suke wasu na al'an'am kasance wasu dabbobin ni'ima ana fitar musu da zakka haka ne kuma haka ba sannan kuma wa wasu tijarati fil ghalla nan kuma abinda suke kawowa na dukiya shi kuma ya koma kuɗi shin kowanne za mu yi masa nashi na mu fitar masa da tashi zakka abinda suka kawo mu fitar mishi da zakka ta kuɗi su kuma dabbobi mu fitar musu da tasu zakka ko ko hada su za mu yi gaba ɗaya mu fitar musu da zakka shine dalilin da yasa aka yi sabu ba wai kawai da ana so a yi sabani bane ina fata an fahimci to amma idan muka duba malamai sun faɗi maganganu daban-daban abinda aka fi ɗauka shine cewa su dabbobin a fitar musu da zakkar su ta dabbobi abinda suka kawo na dukiya a fitar mishi da zakkar shi ta dukiya magana ta daga tsakani ba sani ko mun fahimta ba nan kuma ana magana dabbobin da ake kiyo ba dabbobin da ake saya a sayar ba mai zuwa ya sayo dabbobi ya sayar da su zai fitar musu da zakka ne ta matsayin dukiya ba matsayin dabbobi ba ba sani ko mun fahimta ba mutumin da ya zo ya siyo shanu ya kai su kasuwa zai sayar sai ka ce ai lokacin zakka ai sai a ce a bari ya sayar shi a matsayin dukiya sai su zai fitar musu zakka ne a matsayin dukiya mun gane ko ba mu gane ba to Allah ya gane da mu wannan shine abin da malamai suka fi rinjaye suwa da haka masu cewa dabbobi idan an ka tatsa nunan su za a fitar musu da za a fitar ma dukiyar da suka kawo zakka kamar yadda ake fitar ma zumuwa zakka an gane hutun da wadansu na ganin ita zumuwa ana fitar mata ita ma da zakkata na ushiri kamar yadda wadansu suka tafi akan haka wadansu malamai suka ce wannan magana babu ta na zuma akwai sabani haka ana fitar masa da zakka amma mu aje wannan dai mu tafi shine cewa abin da suka kawo na kuɗaɗe za a fitar masa da zakka a matsayin dukiya mun gane wannan da kyau ina ganin wannan magana ita ce malamai a wannan zamanin suka rinjayes kuma gaskiya ni na ga ta fitowa a fili ai aiki da ita wallahu ta'ala kuma wanda bai yadda ba za mu cire tashi mu cire duri sai dauke wannan ra'ayi ba ko ba haka ba don wani dama so yake a ce a wannan da doka ce to shi ne zai doka a wannan mu shi ne muka ga ya dace amma in ka ga dama ma ka ajiye shi ka dauke wanda kake so ba wani abu in ka tayi lahira kai da ka ba da amsa tunda ba zai yi ba hisabi kan abin da ka aikata ba haka قال موسى ببيت آية والسابقون الأولون
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى يتي والسابقون الأولون magabata na farko minal muhajirina waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma ansar mutanen madina an kira muhajiruna muhajirun saboda su suka yi hijira suka taso daga wani wuri zuwa ga wuri hajara ko sun taso daga makka zuwa mi zuwa madina wal ansar an gane ko ko wal ansari in mun dibi qira'atu jamhur wal ansari bi kina an yi atafin na farko na farko farko waɗanda suka yi hijira da kuma na farko farkon waɗanda suka taimaka amma ya an ce awal ansaru a kira'a ta yaqub ma'ana su ansaru gaba ɗai ba sai magabatan su ba ina fata an furce to da an ka ce walladina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi su akan tafarki na gari radiyallahu anhum Allah ya yarda da su to idan muka ɗauki wannan kira'a ta yaqub muka ce su ansar gaba daya ana nufin radiyallahu anhu to shi ko as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin an kace kenan wal ansaru radiyallahu anhum to sauran muhajirun ha a a sai a fahimci cewa su ma duka Allah ya yarda da su dalili kuma saboda su muhajiruna sun fi ansaru daraja kenan ya an yarda da dukkan ansar balantana balantana al-muhajiru mun fahimci wannan da kyau yana da kyau ka sani da ake taujihin qira'a to sai aka ce walladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhu Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su ko waradu anhu sannan kuma su sun yarda da Allah subhanahu wata'ala kaga wannan sai zama to abinda ake kira bin kiran tarafain shi yasa yana daga cikin wauta wanda mutane suke yi a yarda da kai ka ce ba za ka yarda da mutane ba to wannan yarda da aka ba tana rushewa a mutumta ka ka ce ba za ka mutunta mutane ba yanzu za a wulakantar da kai ina fata ana fahimta ta yana daga cikin kuskure da muka kaga radiyallahu anhu wa radu anhu da ba su yadda da Allah ba Allah ba zai yadda da su ba to shi dan adam da son shi kai a yadda da shi kuma shi bai yadda da mutane ba kuma bai son a gane kuma a mutunta shi kuma shi bai son ya mutunta mutane kana ganin kullum adam zai dore wallahi ba zai yi ruwa ba na fata ana fahimta ta radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda su su masu yarda da Allah a nan akwai matsalolin da ke mun tattauna kansu waɗanda suka yi saura za mu karasa da an ka ce almuhajirina lafazi ne wanda ya shafi maza haka ne ko ba haka ba tun da mata almuhajirata ake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin ko ba haka nan ba to muhajirin ko muhajirun ai maza ne to amma ne shin radiyallahu anhum ya shafi mata musulmi da suka yi hijira tunda akwai su wal ansar ansar shi kuma jami'i wanda ya shafi maza to kuma akwai mata wanda sun ka taimaka ko ba ka bari to su ma radiyallahu anhum sun shiga ciki babu matsala min babin tagli Allah ya yarda da mazan su Allah ya yarda da matan su da waɗanda suka yi hijira da waɗance ne duka sun shiga ciki ban sani ko mun fahimta ba min babin tagli bi janibin dhukuri ala janibin inath an gane ko dan kaure ce to maza an kace amma ba a ce wa mata haka nan ba ina fata mun ce wani na ina amfani da wannan a wannan hukuncin ya shafi maza ne ya shafi mata an gane ko wallazi na taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa wannan ya nuna duk wanda ya bi akan hanyar su Allah subhanahu wata'ala zai yi shi da haka in ka kauce ma hanyar sahabbai kakkasa tsammanin kana akan kana akan mi kana akan hanya ta gari mun gane ko dan Allah ce wallazi na taba'uhum bi ihsan kaga bayyuwa su ba masu kyautatawa ne kuma a ce ka bi su ka bi su da kyautatawa a'a kai koyi ne za ka yi da su mun gane wannan da kyau da haka ashe wanda bai bi su ba to yayi aikin banza wanda bai bi sirar su ba da ayyukan da suka yi na gari yayi aikin banza wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira da haka yana da hatsari ga waɗanda suke kaucewa suna zagin waɗannan bayan Allah Allah kai mana sani to sai Allah subhanahu wata'ala ce wa adda lahum jannatin Allah ya yi musu tattalin aljanna a adda fi'ili madina an yi an ƙari ya yi musu tattalin aljanna kina aljanna ta su ci lahum kuma ya shafi mazan su da mata taglibi janibin dhukuri ala janibin inath wa adda lahum jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramu suke gudana karkashinta ta to sai ce tajiri tahta hal anhar muka ce waɗansu malaman tafsiri da aka zo nan tun da ƙira'a ta jamhur tajiri tahta hal ƙira'a ta ibnu kathir kadai tajiri min tahti hal anhar to anan ya zamu wasu malamai sun ka ce saboda na ana magana as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin to su tasu aljanna tahti tahta hali ruwan karkashin ƙasar suke tafiya kuma ana ganin su amma su na sauran 'yan aljanna min tahtiha saboda su nasu sai ya fito daga can sannan su suke samu wasu tafi akan wannan wadanda kuma suka ce a'a uslubi ne na alqur'ani ya tafannanu fil aqwal wal asali da tajri tahtaha da tajri min tahtiha duk dai min din nan ya shafe ta saboda ka gane ana iya shafe ta a yaran larabci mun ji wannan da kyau maganganu ne da malamai ba ne faɗa ba تجري تحتها الأنهار كو تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أجمهور باب من خالدين سنة ما سد وما فيها أتنت أبدا هر أبدا kaga anan abin da ya kamata mu fahimta sai Allah ce ya kaddara musu dawwama a cikin ta kaga in kace an yi musu tattalin aljanna kana ita to ai tattalin ta da an kai musu shiga ba sai ce a'a in sun shiga cikin ta khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta ba sani ko mun fahimta ba in an ka ce an dawwama a cikin abu ana eh rayuwa a dawwama ba a shiga ba ba zai yiwa ba sai Allah subhanahu wataala ce to zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wannan shine rabo mai girma wannan shine abin da yazo wato na bayani karkashin aya muna tsakan bayanai sai lokaci ya muna halin sa a yau kuma za mu dan taba bayanai wato a wurare guda biyu wuri na farko akwai wani littafi wanda ake kira alƙawa'id al'usuliya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a war radd ala al-mukhalifi na Yusuf Rasamat Gornov wannan littafi ɗaliban ilimi su same shi don saboda sanin ƙa'idodin da aka gina aqida ta ahli sunna wal jama'a akai ina fata ana fahimta ta to kaga akwai ƙa'ida wanda ta shahi a rayuwar sahabbai da kuma abin nan akwai ƙa'ida wadda yake ta shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin aqida wanda in baka santa ba za a yi wasa da hankalinka za mu taɓa waɗannan ƙa'idodin yace mazhabu sahabi hujja mazhaba ta sahabi ana iya ɗaukar ta hujja amma da sharadi in ba a samu wanda ya saba mishi ba cikin cikin sahabbai wane ne sahabi mansubun ila sahaba wanda an ka danganta zuwa ga sahabbai shi ko sahabi masdara sahiba yashabu suhbatan me ake nufi da sahabi a larabci shine min lazama yulazimu mulazamatan wa rafaqa yurafiqu murafaqatan wa ashara yu'ashiru mu'asharatan wa yutba'u ala ashabin wa sahabatin wa sahab sahab duk sahabbai ake nufi wanga a larabci duk wanda ya lazimce ka ko ba karan bane to sai a ɗauke ka amma a wajen malamai in an ka zo aqida ta ahli sunna ko wajen malaman hadisi wa ake nufi sahabi yace mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wanda ya haɗu da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mu'minan bihi ya yi imani da shi wa mata alal islam kuma ya mutu akan musulunci walau takhallalat ridda ko da ridda ta shiga ciki domin akwai waɗanda suka musulunta zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi ridda kuma daga baya su dawo su yi su musulunta to ba an karɓi ba an karɓi tuban su ba to sai mi kuma mushriki wanda an mushriki ya tuba aka karbi tubansa ba ba karɓa ne to don wani ya yi ridda kuma allah ya karbi tubansa sai ne babu matsala to don haka mazhaba na sahabi a aƙida ta ahli sunna wal jama'a matsayin hujja yake ina fata an fulce ne in ba a samu wanda wato ya saba mishi ba to don haka za ku ganin mas'ala ta rataya wato tamima kenan laya wanda matsala wannan ka'ida tana da alaka da ita idan muka duba mazhaba ta sahabbai su ba sa yadda na farko dai akwai hadisi na biyu kuma mazhaba ta sahabi shine sahabbai ba sa dar malaya ko da tana rubuce da alqur'ani ina fata an fahimci ko da alqur'ani aka rubuta duk da yake in alqur'ani aka rubuta ba wani surkulle malamai suka ce ana cewa ya aikata abin da ba daidai ba amma ba za a kafirtar da shi ba ina fata an fahimci to wannan shine ka'ida mazhaba ce ta sahabbai bayan ga hadisi tunda wannan ya ce to ai hadisin ba a fahimce shi ba da ai ce man ta'allaka tamimatan wannan ya ce to ai nan tamima yana nufin ba ta alqur'ani ba sai mu ce a to su sahabban da sun ka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka gani kuma sun fika imani sun fika sanin qur'ani sun fika sanin sunna sun fika sanin larabci sun fika sanin komai nawa za mu dauka ƙa'ida ta biyu qaulus sahabiyyu laysa bi hujja idha khalafahu ghayruhu min as-sahaba idan sahabi ya faɗi magana wani sahabi ya saba masa to yanzu cikinsu magana wani ba hujja bace akan wani ƙa'ida ce ya kamata mu fahimci ta in ba a samu wanda ya saba mishi magana shi hujja ce amma in an samu wanda ya saba mishi to zai a koma madalilan alqur'ani da sunna a ga wanne ne magana shi cikinsu tafi karfi ƙa'ida ce ya kamata ka santa cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a dan ka ai wasa da hankalinka ina fatan kuna fahimta ta shi yasa za ku gani fatawoyin sahabbai wani lokacin sun yi sabani ko ba haka ba za gani waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza ishtihadi ne ya kamata mutum ya bincike karkashin wannan matsala kana iya bincike fiye da bincike wato ɗari ana iya fitar da matsala fiye da dubu a karkashin wannan ishtihadul khulafa ishtihadat kin da sayyidina abubakar yayi da na umar da na uthman da na ali ishtihadi na sahabbai musamman waɗanda sun ka shahara da fiqh maza da mata bincike nawa zaka fitarwa suna da yawa balle in ka zo ishtihadat na mazhabobi a wani karni istihadi ne mai yawa sai wata rana Allah ba mu dama za mu yi karatu kan wannan qaulus sahabi fi ma la majal lil ra'yi fihi hujja in sahabi ya faɗi magana game da abin da ra'ayi bai shiga ciki to sai a ce mini sai a dauke shi matsayin nafsi idan sahabi ya bada labarin gaibi ya san gaibi to ko bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace don al'amarin gaibi ba yadda za a yi a san shi sai ta fuskarwa sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta ko ko sahabi shi ce umirna bi kaza an umurce mu da kaza ko nuhina an kaza an hane mu kaza wa zai umurce su zai hane su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda su addinin ba nasu bane shi ma manzon ba zai ce ba sai in Allah ya ce ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ko ba ka nan bane da haka ba zai yiwa ba sahabi ya bada wani ra'ayi musamman wanda suke son a kawo wani ra'ayi wanda zai zama tuwa ya saba ba abinda nasoshi suka tabbatar a in ka ji sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi shin kaga Allah lailatul usra bi yace mi nurun anna arahu to sai an ka samu misali waɗansu ra'ayuka suna ta kwasa sai a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ga Allah to ya zamu yi da wannan ra'ayi ga maganar shi wanda ya faɗa ƙarara nurun yace anna arahu sai ce a'a ai wani sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah sai a ce a'a nan sai dai a ce in ma ru'ya ne sai dai a ce ru'ya qalbiyya ya ga ayoyin Allah mu yi jamu in mun ga dama in mun ga dama mu ce ma to in dai da ido ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ci shikenan magana ta kare da haka wannan littafin ina ba da shawara ga duk wani dalibi da yake son ya san aqida ta ahlus sunna ya san ka'idodin da aka gina ta akan su to ga su sunan littafin القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها دراسة تأصيلية تطبيقية تأليف يوسف رسمات دورانوف wannan doktora ce aka rubuta a jami'an madina littafi ne yana da muhimmanci yana da kyau don haka ka neme shi ka samu matsalolin shi a ƙarshe 'yan uwa musulmi game da wannan aya sai bayani na ƙarshe shine bayani da ya shafi 'yan shi'a an gane ko? me yasa ne ce zan bayani kan shi'a saboda an zo magana ne kan sahabbai me yasa shi'a tare da waɗannan ayoyin suke saba ma ahalin sunna za ka yi mamakin a ce allah ya ce mutum ɗan aljanna ne wani ce ba ɗan aljanna ba ne Allah ya ce mutum nagari ne wani bai ce ba nagari ba ne haka ne ko ba haka ba to wai mi yasa haka mi ya kawo wannan to wannan shine abin da nake son mu yi bayani kansa insha Allah ta'ala dan haka wagga wannan karatu da zamu yi ma tsarin shi'anci ko wace firqa a duniya kana yi mata karatu a bisa wannan tsarin ma'ana ba wannan ya shafi shi'anci bane kawai a'a ka'idodin sun shafi shi'anci da duk wata firka wadda ba shi'anci ba ko ta musulmi ce ko ba ta musulmi ba ce amma waɗannan ka'idodin in ka rike su su za ka yi bincike amma waɗannan matsalolin da yake sun shafi shi'a su kaɗai ne za mu tattauna akan su akan abin da shafi shi'a mun gane wannan da kyau kalima ta shi'a asalinta tana nufin jama'a wa inna min shi'atihi la ibrahim nan ba yan shi'a ke nufi ba dan zamanin al ibrahim ba dan ta shi'a ke ba sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kai kan abin da ko wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin nan ba ana nufin yan shi'a ba kawai zai ce akwai shi'a cikin qur'ani kusa akwai masu tsaurin kai mun gane ko to idan muka duba game da shi'anci za ka yi mamakin waɗansu abubuwa saboda mutane ne waɗanda suna karatun shubha suna da shubuhohin da hatta da malami wanda bai karanta aƙidarsu ba bai san yadda ake musu raddi ba wallahi kada ya tattauna da su zan ba ku misalai suna kafa hujja da hadithi na abdullahi ibn abbas ko bari ma mu ɗauka akan ƙa'idodi kun san in ana son a san mutum na farko a san aƙidarsa a san fatawoyinsa a san tarihinsa sannan a san manhajin da yake bi wajen yada da'awarsa duk kowa ko aqidar ta musulunci ce ko ba ta musulunci ba ce to aqidar yan shi'a game da alqur'ani sai su ce alqur'ani bai cika ba sai ka ce ai Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sai ce maka qur'ani bai cika ba kaga kai wannan da ka dauki wannan aqida ai ka san matsayin wannan kafirci ne karara ko ba ka nan bane a'a akwai dubarar da aka yi musu malamansu na farko sun rubuta atha akwai littafi faslul khitab fi tahrimi kalami rabbil arbab na wani malami dan shi'a a tabrisi ya kai athar kusan dubu biyu riwaya dubu biyu da ɗari biyu da wani abu daga su shi'a daga ahalul baitul suke makarya suna cewa alqur'ani ne wanda yake a hannun mu bincika ba akwai qur'ani boyayyi kina akwai matsala ko babu akwai matsala riwaya biyu aka samu in wani malami su kadai ne cikin shi'anci suka ce qur'ani ya cika su ma riwaya ta cikin yan shi'a sun ce da'ifa ne akwai matsala ko babu to ko da an ce ma a wajen su sun inganta da riwaya 2200 da abu da riwaya biyu fa ya za ka yi da su to wannan kenan dan haka a bar koyi ma mutane irin waɗannan akidu abu na biyu sai su dawo cikin sahihul bukhari su kafa ma hujja su ce maka akwai asar na abdullahi ibn abbas hadisi ne na cikin wato asar ne yana cikin sahihul bukhari ko mu ce hadisi ne cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim ibnu abbas ya ce lamma hudira annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine hudira idan hadara ahadukum al-maut ko ba haka ba qala yace wa fil baiti rijalun a cikin wato gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mazaje fihim umar ibn al-khattab akwai umar ibn khattab qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hallum hallumma aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu ku kawo in rubuta muku littafi wanda ba za ku bace ba bayan shi an gane ko ba wai shi ya rubuta da hannunsa ba kamar yadda yake ba da umarni a rubuta alkur'ani ya faɗa a rubuta don mu gane abin da ake nufi da kyau ƙala umar sai umar ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja lalle tabbas manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ciwo ya dame shi ma'ana zafin wato abin nan zafin ciwo ya rinjaye shi ya ce to wa inda kumul qur'an sai na wani ce muna da alqur'ani fa hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu ma'ana shi umar yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ciwo ne ya dame shi shi sai yake irin wannan magana ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da ake so a ce sai ce to ikhtalaf wa ikhtalafa ahlul bait inji ibnu abbas sai mutanen da ke cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sabani nan bayan rufin ahlul bait irin wancan istilah ba wa ikhtasamu suka yi jayayya fa minhum man yaqulu daga cikin su akwai wanda yake cewa qarribu ku kusanto da abin rubutu yaktub rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan kitaban lan tadillu ba'dahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta muku littafin da ba za ku bace ba bayan sa wa minhum man yaqulu ma qala umar wani kuma sai ya faɗi irin abin da umar yake faɗa falamma aktharu laghata lokacin da sun ka yawaita al-laghat ma'ana yaya wal ikhtilaf da sabani an gane ko sai manzan Allah sallallahu inda nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce qumu anni ku tashi to an yi riwaya ibnu abbas yana cewa innar raziyata kullar raziya ma hala baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina an yaktuba lahum dhalika alkitab arraziyata ita ce musiba ce musiba kowace irin musiba ta tabbata ko ko musiba ta zamanto babban musiba wadda ta hana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rubuta musu littafi to da wannan sai su ci maka cikin sahihul bukhari in baka san in shi abu sai ka ce ƙarya ne ba cikin sahihul bukhari yake ba sai a ce maka a ina cikin sahihul bukhari in ka diba cikin sahihul bukhari sai ka kuma ka iske shi bukhari wato athar na 7366 muslim na 1637 sai a ce maka to ka gani ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya faɗi wasiya ya faɗi wasu ayoyi na Qur'ani sai Umar ya hana a rubuta su kai ku sai kai tsayi ko ba haka nan bane amma maganar Umar anan yanzu ya zamu yi raddi anan kaga dole sai mun zama to muna da fahimta ba Allah ya ce ya sani alqur'ani ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wannan magana yana kwance ne yayi kusa ya bar duniya ko amma a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijjatul wada mi Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah ce ya cika addini daga nan ne ya gane shi sai na umar tasirin zafin raɗaɗin ciwo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasiri da riga ya cika addinin to kai ko yanzu ka dawo ka ce a'a sai na umar yayi kuskure kai ne baka gane ba mun gane wannan ku yi hantara da waɗannan mutane suna da shigohi kwarai da gaske to shi yasa nake son kaga kamar nan hasbuna kitabullah na yan qur'ani su ma sai suka hujja da wannan su ce gashi sayyidina umar ya ce hasbuna kitabullah ku kuma kun zo kun ce a'a ana aiki da alqur'ani ana aiki da hadisi ko ba haka nan bane sai mu ce musu a'a sahabban nan da suka ruwaito hasbuna kitabullah kuma su suka yi mana riwaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na hadisan sa shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a riwaya yake cewa wato ala hal asa rajulun yablughu al hadithu anni ku saurara tana yiwa a samu wani mutum wanda hadisi na zai zo yan hadisi ya zo sai wannan mutumin wa huwa muttaqihun ala ala arikatihi yana kwance akan karagarsa fa yaqulu sai ce bai da bai da kuma kitabullah kai mu a tsakaninmu da ku akwai littafin Allah fa ma wajanna fihi halalan halal wato halallahu duk abin da muka iske na halal sai mu dauke shi matsayin halal duk kuma abin da muka iske na haram mu za mu yi aiki da shi ba kaga shubha ɗan qur'ani kenan kuma kana suka cewa ba ma wajadna fihi duk abin da muka samu cikin alqur'ani halalan a matsayin halal shi kenan sai mu ɗauke shi halat abinda muka iske kuma haram cikin ƙur'ani ya zo ƙarara shi kenan to kaga wannan rigima ce suke son su kawo wanga hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na Abu Rafi maula na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ce la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi kan in samu ɗaya daga cikin ku yana zamani akan arika shi ka raga sake nan ina fata an fahimce ni ko mu ce dan gadon sa wanda yake zama ya ti amrun mimma amartu bihi al umurni na yazo daga cikin umurnin da ni aw na haitu an gane ko eh aw na haitu anhu ko ko hanin da nayi fa yaqulu sai ya ce a'a la adri ni ban sani ba ma fi kitabillahi abinda ke cikin littafin Allah ina fata an fahimce ni la adri ni ban yarda ba ma'ana la adri ni ban sani ba ma fi kitabillahi abinda ke cikin littafin Allah kenan ya ishe mu ba za mu karɓi wani abu ba sai abin da ke cikin littafin Allah yanzu wannan aqida akwai ta to kaga wanda in ya zo dan Qur'ani ya ce ma kai ta yi cikin sahih Bukhari wa sayyidina Umar ya ce hasbuna kitabullah a'a wannan hadisin waɗanda suka ruwaito hasbuna kitabullah su ne suka ruwaito hadisai Abu Rafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ina fata mu ci sannan wannan hadisi na biyu hadisi ne na al-Miqdam bin Ma'd Yakri na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana wannan hadisi shi ba yana cikin sunan Tirmizi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan to yanzu ya za mu yi kenan kaga dole dan Qur'ani ne sai ya daga muna kafa abu na biyu kan yan Shi'a dan mas'ala ce mai hatsari shubhasu game da ahlul baiti sai su ce ai cikin ma hadisai an ce ahlul baiti in manzo ya mutu a bisu sai ka ce a ai babu wannan hadisi sai su ce maka akwai shi a cikin sahih bukhari da muslim kaga sai ka zo sai ka yi tsayi ko ba haka nan bane to amma hadisan sai ka tantance su kusan yadda ake tattaunawa da su akwai hadisi da Jabir bin Abdullah na cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan yayi khutba ne a ina a Arafa yace wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabullah na bar muku abinda idan kuka yi riko da shi ba za ku bace ba shine ni littafin Allah wannan riwaya imamu muslim ya kawo ta imamu abu dawud ya kawo ta da ibnu hibban da imamu baihaqi da imamu tahawi a cikin muskilul atha wannan ta faɗi littafin Allah ne shi kadai a arafa ba a ƙara da komai ba amma kaga sai su ce a arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ce wa itrati duk duniya ta jiya sahabbai suka zo suka ce amanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka duba akwai riwaya da ta zo wadda ita ma ta kawo wato zancen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wasici wannan riwaya tana cikin sunan Tirmidhi tana cikin wato Imam Tabrani ya kawo ta a cikin Al-Mu'jam al-Awsat wanda yake cewa ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahli baiti to wannan riwaya da tace akwai ahlul baiti a Arafa malamai sun kace wannan riwaya ce da'ifiya domin akwai Zaid bin al-Hasan al-Anmati wannan zaid bin hasan al-anmati malaman hadisi da yawa sun rinjayar da da'ifi ne kaga kuma gashi ya saba ma riwaya ingantatta ta sahihi muslim kaga wato da'ufkin shi ya bayyana to sannan kuma idan muka duba akwai riwaya wadda imamul hakim ya kawo shi ma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba ya ce alaikum wato ku riko da kitabullah wa sunnati da kuma sunnata shi kanshi imamul hakim da ya ruwaito wannan hadisi ya ce fi hadhihi al-khutba gharib wanga lafzi na sunna a khutban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hujjatul wada ya ce gharib malaman hadisi sun dauke shi matsayin garibi shi sannan kuma akwai Isma'il bin Abi Uwais wannan malaman hadisi da dama sun da'afa shi kaga magana ta riga ta kare shi to yanzu ya zamu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wasici da ahlul bait ko bai saba wasici ba a'a ya taba yin wasici da ahlul bait kuma ya taba yin wasici da sunnar sa kamar yadda malamai suka ruwaito imamu malik imamu darul hijra ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan balagan ne ma'ana sako ya iso masa ba riwaya yiwu ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alaikum wato abin nan kitabullahi wa sunnati ya zo a cikin muwatta na imam malik in ka diba cikin at-tamhid na ibnu abdul bar ya kawo cewa imam malik ya kawo shi kuma akwai hanyoyi da za a bi duk da yake shi balaga ne zai iya ingantuwa tabbas domin akwai hanyoyi daban-daban sheikh nasiruddin al-albani ya ma yi bincike kan waɗannan hanyoyin kuma ya tabbatar da ingancin sa magana ta kare kuma ta kare ba sai abu na biyu wasiya da ya da ahlul baiti ba a arafa ne ya yi ta ba ya yi ta ne a cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito wato zaid dan arqam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne na zaid bin arqam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa a cikin mu kiran qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fina khatiban bima'in yud'a khumman manzon Allah ya tashi yayi tsaye a wasu ruwa da ake kira khum gadiru khum zaka ji in shi a suna yawan hadin wannan hadisi gadiru khum ghadir shine wato wani dan tafki khum sunan wurin ne wato khumman kenan bi ma'in yud'a khumman sunan shi baina makkah wal madina tsakanin makka da madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ana tarikum fikum thaqalain zan bar abubuwa masu nauyi guda biyu in shi a suna yawan mai to da hadisi hadithu thaqalain to kaji ni tarikum fikum thaqalain awwaluhuma kitabullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko littafin Allah fihi alhuda wan nuru a cikin littafin Allah akwai mi alhuda shiriya wan nuru da haske fa khudhu bi kitabillahi ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi kuma ku yi riko da shi ko ba haka ba fa hassa ala kitabillah ya motsar da mutane an gane ko akan aiki da littafin Allah wa raggaba fihi ya kwadaitar sun maƙala sannan ya ce uzakkirukumullaha fi ahli baiti ina tunatar da ku da haƙƙin ahlul baiti kaga anan bai ce ku bi ahlul baiti ba cewa yi ku yi riko da littafi amma ina tuna muku haƙƙin ahlul baiti yan shi a sassu maka yana cikin ai cikin sahihi musulmi ne an ka kawo shi mun ji an faɗe cikin sahihi musulmi idan an ka ce a bi su a a cewa an kai a kiyaye musu haƙƙinsu shi yasa a nan riwayoyi sun ka zo sun ka ce a'a a yi aiki da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ma mun ce lafazin sunna bai zo ba ai da ma Allah ya umarni ai aiki da sunna wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu sannan ahlul baiti da ma an ce a kiyaye musu haƙƙin su kai ba ahlul baiti ba fa duk musulmi yana da haƙƙi nan tunatar da sunayi qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba to dan haka ya kamata ku yi hattara da irin wannan akida ya kamata mu san yadda za mu tattaunawa da su abu na ƙarshe sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake zagin su wallahi ya to ya tono makansa wato bala'in da ba zai iya rufewa ba hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim sannan kuma akwai riwaya ta Abu Hurairah ita ko tana cikin sahih Muslim kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falau anna ahadakum la tasubbu ashabi kan ku zaki sahabbaina hani ne falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban an gane ko ko da ɗaya daga cikin ku ya ciyar da abin da kai dutsen Uhud dutsen Uhud babban dutse ne ko da mota kafin ka cewa ya shi wallahi sai ka bi shi balantana kasa to ko da a ce dutsen Uhud aka mayar zinariya ka ciyar cikin addini yace ma balaga mudda ahadihim baka kai la daraja abin da ya kai muddin abin da sun ka bayar ba jiya mun faɗi muddi aiko me yasa saboda lokacin sun ka taimaka wa musuluncin musuluncin bai da gata kai ko yanzu ka iske bagas sannan ka dawo ka ce waɗanda sun ka gina musuluncin musu aiki ba wala nasifahu kuma ko da rabin shi ba za ka kai ba saboda lokacin da suka taimaka ma addinin ko kiran sallah ba a yi kai ko yanzu kiran sallah ake yi kana tsuki kana cewa ladanin nan sun da mutane subhanallah akwai ta riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ke ba cikin sahih bukhari take bai ce fa man sahaba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in hadisan suke nuna duk wanda ya zaki sahabbai Allah ya tsire mishi suna da yawa riwayoyi ne daban-daban in ka diba cikin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Nasiruddin Albani da kan su don haka zagin sahabbai in mutum ya yi shi yana jama kan shi la'anta Allah ne da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran masu ibadi Allah ya riga ya tsine mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine bai kinu ko ya tabbata tsinanni mun gane wannan to wannan ina kawo shi ne saboda 'yan uwa ɗalibai ku yi hattara shi'a duk ayoyin da kun ji na kawo duk hadisan da kun ji na kawo akwai hanyar da ake bi a juya da su ai za ku yi mamakin irin wannan ko to bari mu gaya muku yanzu misali sai su ce maka ba kun ce haka nan ba to ai manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na amma wanda yana cikin sahih muslim ya ce inna fi ashabi ithna ashara munafiqan la yadkhuluna aljanna cikin al'ummata akwai munafiki sha biyu waɗanda ba su shiga aljanna la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammil khiyar har sai raƙumi ya shiga cikin kusuwa allura ka kusan ko ba zai taɓa yiwa ba kamar inda Allah ce innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammil khiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan daga cikin su akwai guda hudu takfihimud dubaila an gane ko wato dubaila wata wuta ce ko ko wani ciwo ne da zai fito musu sirajun minan nari yadhharu fi aktafihim ma'ana wata wuta ce wani babban kurji ne wanda Allah zai fitar musu to waɗannan mutanen shi bai fita daga cikin waɗannan mutanen hatta yanzu ma min zuhurihim sai ya bayyana ga kirjin su sai Allah ya turo musu bala'in da zai halakar da su to kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaji ya ce inna fi ashabi alhali cikin hadithin akwai inna min ummati daga cikin al'ummata to muƙaddarta inna min ashabi ba yana nufin sahabbansa ba waɗanda ake dangantawa ana cewa sahabbaina don ya ce inna fi ashabi ithna ashara munafiqan wal munafiqu laysa bi sahabiyyin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil haqiqa إنما هو صحابي في الظاهر لا في الباطن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين tunda Allah ya ce masu da imani suna zama sahabbai ba sahabbai bane ya kamata mu fahimci wannan sai su ce maka to ai akwai wani hadisi kuma cikin eh, Abu Hurairah ruwaito shi cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo lokacin da za a sha eh, abin nan ruwan haud sai ya ce waɗannan ashabi ashabi lai zadanna rijalun ko fa lai zadanna a wata riwaya za a tattare waɗansu mutane an haudi daga ƙoramata suna son su sha an hana su ce to ya za a yi da su yace sai a ce ai la tadri ma za ahdathu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana batun al'ummar sa domin sun ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika kuma ya ce ku yi mini salati in kun kai salati za a bijiro min da salati al'ummar sa ya san su ko da yana cikin kabari don ya ce salatin ana bijirowa da shi in an bijiro da shi ko wane yayi maka salati wane ya maka salati wane maka salati to da haka ba zancen sahabbai na ake yi ba muna fahimta wannan bayani na biyu kenan sai abu na ƙarshe shine aqidar yan shi'a game da sunna idan an ka ce sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kafirtar da su sai sahabi uku ko sahabi hudu ko biyar ko shidda ko bakwai to bakin waɗannan bakwai su kaɗai ne za a karɓi riwayar su fa to sauran fa ana karɓar riwayar kafiri to duk kafirai ne a wajen su ya za mu yi da su shi yasa duk sa- duk hadisan da kaji suna kafa ma hujjar su cikin sahihul bukhari da muslim in dai ba riwaya ce ta aliyu ba ko ta hasan da husaini su ba yarda da su ba kafa ma hujja ɗaya za su yi to shi yasa an ce qur'ani bai cika ba an ce sunna sahabban da suka ruwaito ta gaba ɗaya sun kafirta sai mutum bakwai sannan kuma sai a yi amfani da wani abu da ake kira wato albada'u ku riƙe da kyau wallahi abin da ya sani tsakan wannan aya saboda na san hatsarin da ke tafi waɗannan mutane suna da shubha kun san ko menene albada'u kun san a cikin musulunci Allah yana kawo wani hukunci sai ya shafe shi ko ba kanan bane malan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha to suka sai suka kirkiro albada'u menene albada'u shine a wani abu zai bayyana ga Allah daga baya daga bada ya budu buduwan thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununnahu hatta hin sai sun kace da Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina tabauhum bi ihsan sace mi radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin kaji an aljanna ne laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim sannan ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna duk wannan alƙawari ne da Allah sai sun kace kai albada'u lokacin da ayoyin suke sabka Allah ya sa tsammanin mutane na gari bayan mutuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yace la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqa'a ba'd sai sun ka kafirce sai ya bayyana ga Allah ƴan wuta ne sai kai su wutar jahannama to da wannan yanzu dan Allah wannan ta- ya cancanta wanda ya san girman Allah ya da wannan magana to kaji irin maganar da suke faɗa shi yasa kakka sa tsammanin wai zamane suke a'a kai dai ka rike sunna da ka zo zaka tattauna da dan shi'a wallahi sai kai karatu sai su ce maka ai Allah ya ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sashen suna da su shiga aljanna sai ka ce ina sai ce maka koma cikin suratul fatih Allah ya ce Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار سيسوتي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ساشي أنكتي يا ذاك kaga dole in baka san aqidar ba sai a wuce da kai min cikin karatun da gabata muka ce tana bada ma'ana fiye da goma sha biyar ko sha biyar to wagga min wacce ce daga cikin su a wajen dan shi'a min ce tab'idiyya a wajen mu mu ahli sunna min ce bayaniya sai ce minhum ai ba'dhum da Allah ce minhum man kallama Allah sai mu ce a'a fajtanibur rijsa min al-awthan hiya al-awthan dukkan su Allah ya yarda da su da an ka ce minal aufani dukkan gumaka sun shiga ciki ko to nan ma minhum dukkan sahabbai sun shiga ciki don ka gane da kyau mun ji wannan da kyau sai su ce maka to ai ku kun ce su sahabbai ba sa yi da sai mu ce a'a mu a wajen mu sahabbai suna iya su yi kuskure ba masu mai bane ko ba kana bane akwai abin da sun aikata shi kuskure ne Allah ya ce ya gafarta musu akwai abin da kuma cikin littafan tarihi ƙarya ce aka rubuta musamman cikin littafan tarihi na waɗanda ba sa son sahabbai suka rubuta musu ƙarya shikenan wa ma kana lil mu'minin an yuqtala mu'minan illa khata'a koda idan taqal muslimani bi sabihima fal qatil wal maqtul fi an-nar nan ana nufin waɗanda suke yaki babu wani hujja babu wani dalili amma wa ma kana lil mu'minin an yuqtala mu'minan illa khata'a sannan Allah ce wa in ta'ifatan min al mu'minina tatakalu tare suna yaki Allah ce mu'minina wanda ya kashe mutum Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un da ba dan uwan shi bane musulmi dan me zai ce min akhihi babu yan wata tsakanin su kenan to kaga ana son a nuna maka cewa suna bin shubuhoyin da za a kafirtar da sahabbai ko su ce Allah ya ce a cikin kissa ta Walid bin Uqba ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu suka ce to ai Walid bin Uqba in kadiba ai akan shi ne ayat ta sabka sai a ce a'a in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ba kun ce shine asbabun nuzul ba to idan mutum ya aikata idan mutum kafiri ne yan musulunta yana ana ce mai kafiri idan mutum ya aikata aiki na fasikanci sai ya tuba sai Allah karbi tuban shi ana ce mai fasiki to shikenan sahabban na Allah ce wato fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqina Allah bai yarda da su to kuma ce radiyallahu anhu kenan kaga wancan lafazi na fisqo an doke shi kuma in ja'akum fasiqun an kace ashartu la yaqtadi alwuqu nan ba tabbas bane ma a cikin tashar fasikancin sai ce maka to ai kuma akwai hatib bin abi balta'a a cikin suratul mumtahina inda Allah ce ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi aduwwakum awliya ai sahabi ne kuma ya je bada sai a ce a'a Allah ya faɗi cewa ya gafarta musu dan yi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wallahu qadir wallahu ghafurur rahim Allah ce ya gafarta mai to kaga kake su shi yasa abin da nake son mu fahimta mu waye in kana tattauna da su duk abin da za a cewa sahabbai sun yi in kuskure na sun aikata Allah ya gafarta musu ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم to Allah ce ya yafi kai kuka ce bai yafi ba wa ga ƙarya dan shi ko Allah ga ƙarya kuma Allah ce aljanna za su dan shi ce ba su shiga aljanna wa ga ƙarya to kun ji yadda za ku tattaunawa da su don kusan aƙidun su shubuhat gare su waɗanda za a kawo in baka sani ba za a wuce da kai bari ganin kayi karatu in baka san shubha bai ta kanka saboda haka ka ji irin ababen da suke kawo a cikin aƙidarsu kuma cikin aƙidarsu akwai taƙiyya taƙiyya kun ga daga tsoro ne an halatta muna taƙiyya a cikin musulunci amma ba kowane hali ba to su a aƙidarsu taƙiyya duk abu kana iya cewa eh kuma ka ce a'a shine taqiyya har suna ruwaitowa daga Ja'far Sadiq suna cewa ya ce wato at-taqiyatu min dini aba'i faman la taqiyata lahu fala dinu haka suka ruwaitowa suna yi ma'arul baiti ƙarya to amma a nan abin da ke sun ku gane kun san ko me yasa suka kawo wannan taqiyya saboda in ka dibi tafsiran shi'a sai ka iske tifka da walwala ta hi dubu in ka zo cikin hadisansu sai ka iske tifka da walwala ta hi dubu goma in ka zo cikin fatawoyinsu sai ka iske fatawoyi masu warware juna tun da gaba gabatan su suka ruwaitowa sun hi fatawa dubu goma to sai suka gane akwai hatsari sai suka ce ai taqiyya na in kan ji imamu ya ce can kaza can taqiyya na nan kuma ba taqiyya bane gobe in sun kashi sai ce maka waccan ce taqiyya waccan ce ba taqiyya ba shi sa ƙarya a cikin shi an ci ta yawa kware da gaske mun gane wannan kenan don a kare waccan ƙarya ta yau sai a ce taqiyya in ta bullo da su kuma a ce taqiyya na sai ka rasa cikin su wacce ce yayi a cikin halin taqiyya shi yasa kullun suna iya su faɗi magana su warware ta su dubu ba ruwansu mun fahimci wannan to daga cikin taqiyya tana daga cikin usulikin su sannan kuma daga ciki akwai ar-raj'a ar-raj'a sun ce akwai a'imma goma sha biyu tun daga aliyu har zuwa wato imamu na sha biyu imamu na sha biyu mahadi na yan shi'a yana nan an haife shi sai ya bace ya shiga cikin wani rami shi yasa shina nan ana kai doki a wannan ramin ana kai takobi saboda lokacin da zai bayyana a duniya waɗannan na'urorin ba sa aiki zai yamla'ul arda adlan kama muli'at jawra mahadi in ya bayyana ba namu ba mu ma mun yadda akwai mahadi amma mu ba a haife shi ba su ko mahadin an haife shi bace wayi yayi laye zana yana na cikin rami wai zai fito to shi wannan mahadin shine cikon na sha biyu kuma duk a imma za su dawo har da aliyu zai dawo a ita aqidar raj'a ta in shi'a dukkan su za su dawo ɗaya bayan ɗaya saboda an hana musu shugabancin su wanda sahabbai suka hana musu za su dawo su yi shugabanci a bisa doron ƙasa arraja'a kaga daga raja'a na kuma a ce mamari kana gani ba to dan haka kaka je raja'a ka ce amina na ai raja'a na lafiya na wa ba irin wannan dawowa ta ba karanta ta tafan su kaga yadda abin da akida take to yan uwa musulmi wannan shine karancin abin da ni tsakuro muna akan abin da ya shafi akida ta shi'a kuma a wannan zamanin akwai babban jagoran yan shi'a wanda bai jima da mutuwa ba Khomeini an gane ko wanda duk wanda ya san tarihin shi a zamani yanzu ya san ya san Khomeini yana da littafi sunansa Al-Khutta Al-Khamsiniyya littafi ne ka tafi shiga cikin internet in ba jayi shi akai ba nan da shekara 50 yace za su yada shi an ci a duniya ya faɗi hanyoyin da za a bi ya faɗi hanyoyin da za a bi amma kun san abin mamaki da tsarin shi an ci da tsarin kiristoci da tsarin turawa da tsarin duk alfirqu dalla galibi ashe tsari guda ne yan aƙida kamata da kyau turawa kun san da hanyoyin da suka fi sun kaɗa kiristanci a kasashen mu na farko sun yi amfani da ni da makamai ko tunda inda ba a yaƙi mu da makamai ba za su samu kasashen mu ba haka ne ko ba haka ba to idan za ta iya amfani da makamai matasa a sa su kima gwamnati biyayya don saboda su samu jagoranci dama asalin shi an ci firka ce siyasiya ballewa ne suka yi kuma abin da yasa suka laɓe bayan wannan saboda an ruguza daular su an kawo musu addinin da ba sa so suna ganin kamar addinin larabawa ne ba sani kuma fahimta ba kuma Husaini ya auri ba Farisa shassa idan duk wanda ka gani da babban rawani kasar Iraki wai jikan Husaini da ina fata mace ne miliyoyin mutane mun gane wannan to kenan yanzu dole sai aka kirkiro wannan hudda daga ciki akwai taimako na a gina jami'o'i da makarantu suna nan suna gina jami'o'i da makarantu a duniya ya faɗi cikin littafin ma ba boye waye ba kiristoci suna yin wannan ko ba sa yi waye gina makarantu na yan mission da makarantu na boko ai tura suka kawo su dan bi dan su ma mai yi suna yin likitoci ko ba su yin likitoci su ma ga suna yin likitoci suna bude gidajen radio ko ba su budawa su ma suna budawa duk tsarin da kiristoci suka bi da turawa na mamayar mu shine su ma suka kwafa suna yaɗa shi a duniya mun gane wannan da kyau dan haka maudu'i na khutta ka ɗauke shi kai karatu kan shi khutta wadda za a bi a ci nasara khuttar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutta ta Umar ta Uthman ta Ali ta wane ta wane ta wane zaka samu maudu'i yahi maudu'i miliyan daya tunda kowa akwai tsarin da ya bi na cin nasara ya kamata in wani ya bi wani tsari bai ci nasara ba kuma ka karanta me dalilin da yasa bai ci nasara ba nan kai ma ka kauce ma wannan mun ji wannan da kyau abu na ƙarshe yan uwa musulmi tunda wannan ayat ta canje lokacin gaba daya shine abin da zan kara da shi abu na ƙarshe shine littattafan aƙida da tarihin aƙidu kai kokari ko karance shi akwai littattafan da ya kamata da an zo aƙida ka san waye zo da ita waɗannan aƙi wannan aƙidar rukunnanta nawa ne ya suke fassara alqur'ani in ma sun danganta ka zuwa musulunci ya suke ɗauka hadisai ya suke da ilmul hadith duka ya kamata ka san fiqhun su khawarij ne mu'tazila ne shi'a ne duka ya kamata ka san da wannan to a ƙarshen ƙarshen takaitawa sai ka riki التأصيل والتطبيق تأصيل قائد ودين كوش أكيدا كونغا أكوي ونلتا في سننسا الملل والنحل نا إمام الشهرستاني سيكا جيكا غشي آتا كسجدا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا نوؤك نشي أنشي دونك كذا بنتو باقو أتكن أكيدا الشيعة littafi na biyu akwai littafin almausu'a almuyassara fil ahzabi wal adyan wal firq al mu'asira da aka rubuta a kasar Saudiya ta tattauna akan aqidu na da na yanzu sai ka je cikin wannan littafin ina ba ma ɗaliban ilmi shawara a kasar nan a samu waɗansu malamai su samu wannan littafin ba wai dole sai ka karanta larabcin ba ka cire aqidar su nukuta kaza akwai fiqhun su kaza da ko ko wannan aqidar ga abin da ta dogara akan shi ka cire shi a karantar da mutane aqida za ta kai aqida kusan 140 da wani abu don mutane su waye ma aqidu to in ka samu wani littafi mujalladi biyu ne yana da kyau an gane ko sannan kuma akwai wani littafi da ya kamata ɗaliban ilimi su ba su nema shi ko wannan littafin dan ka san aqida ahli sunna ta gino ne akan mi akan wato qa'idodi alqawaid alusuliyya almu'athira fi masail aqidati ahli sunnati wal jama'a war raddi ala almukhalifin yan uwa wannan kaɗan ne daga cikin abin da ya shafi shi'a ni dan tsakaro mana dan haka a tashi tsaye zuwa karatu rashin karatun aƙida yana sawa turawa da mutanen da ba na gari ba su yi muna ca don turawa suna taimaka ma waɗansu firak da sunan musulunci saboda sun san za su yaɗa kafirci sai su huta domin bature in ya zo tallata kafirci bai cin nasara amma in wani zo da aƙida ta kafirci ya tallata ta da sunan musulunci kuma turawa za su taimaka mishi shi yasa manya manyan waɗannan firat ɗin in ka tai London da Paris can ne ake fi na sun so a basu kuɗi kuma wai da sunan musulunci suke aiki ita Faransa da Ingila da Amerika za su baka kuɗi kai da musulunci a duniya ƙarya ce wannan kai da jin wannan magana ka san hankali bai karɓa ta Allah ya kyauta to yan uwa musulmi wannan shine abin da dan tsakaro mu cikin aqidar Shi'a game da Alqur'ani game da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam game da sahabbai da kuma cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi zina bayan Qur'ani ya ce ba ta yi zina ba wanda bai ce ta yi zina Allah ya tsine mai kuma sun kace su ta yi zina kaga wannan aqida ta yi muni to wannan shi ne abin da zan iya cewa wato a gurguje wallahu ta'ala a'lam malam sake karanta wannan aya wasu sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin da kuma wannan aya ta bayanta mu dan samu ladar waɗannan ayoyin ayi hakuri saboda irin waɗannan ababen wallahi suna da hatsari kuma ba yanzu bane sai waɗannan mutane sun kusanto mu sannan za mu fara ganewa suna da tsari a fakaice ba ma ganewa saboda suna kokarin kama manyan wurare kullun yan shi'a suna so su yi mu'amala da manya-manyan 'yan boko saboda 'yan boko ba kowa ya san su ba da manya-manyan masu mukamai kuma suna amfani da kowane wuri sana'ar da tafi karfi a ba matasa a gina su da suka je sokoto kun sanya da suka yi babu abin da ke ba da kuɗi a sokoto a najeriya irin gidan biredi sai iran ta ba su kuɗi suka gidajen biredi ko da aka jima shi an ci ya yaɗo a sokoto ba a da labari to ko ina suka ji haka suke yi ya za a samu manya ya za a aura musu da 'ya'ya don saboda wanda ya yi boko zalla bai san shi a bai shan sunna ba sai a kame su a kame likitoci manya-manyan likitoci a yi kokari kuma a biya ma likito yara su yi karastun likitanci su kwace al'ummar a gina musu manya-manyan gidajen biredi in sana'a biredi take ci ko da ake jima sun kame al'umma saboda dama asalin shi an ci tun daga muskilin shugabanci ya samo asali to suna nan rike da wannan abin kuma masallacin kowa suna iya zuwa su aza wa'azi banda masallacin ahli sunna in idina aka yi in ba ta sunna ta ba sai ga sun zo su ma sun aza tasu in juma'a ce su ma sai su su aza nasu kayan wa'azi amma in masallacin ahli sunna ne ba sa zuwa saboda sun sankar ta sankar karanta aya alarma musa mulada wasabiquna alawwalun
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mulada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh